abu na farko shine ka yi ƙoƙari kai musulmi ka zama koyaushe kana biyan buƙatar ɗan uwanka ka tsayu akan taimakon ɗan uwanka da biya masa buƙatarsa yanzu ba ina magana kai buƙatarka ba a'a kana iya wucewa gaba ka taimaki ɗan uwanka ka biya masa buƙatar shi buƙatar da ya tambaye ka ko wadda bai tambaye ka ba da yawa yau daga cikin ɗabi'unmu mukan taimaki ‘yan uwanmu ne in sun tambaye mu to amma a sani cewa a shari'a ɗan uwanka fa ba fa sai ya tambaye ka ba ko ya tambaye ka ko bai tambaye ka ba yana fa da hakki a kanka ka biya masa bukatarsa mai karamci a cikinmu shine wanda yake biyan bukatar ɗan uwansa ko da ɗan uwan bai roƙe shi ba ko bai tambaye shi ba wani yana da kawaici ba zai iya buɗe bakinsa ya ce maka ba ni ba ni ko taimake ni taimake ni ba amma daga ganin rigarsa daga ganin yadda yake rayuwa kai kasan yana buƙatar tallafi yana kuma buƙatar agaji ku daina bari sai an roƙe ku za ku biya buƙatar 'yan uwanku inda suwali wa gaida suwali ka lura da wane yana cikin bukata watakila bai da abinci amma bai bude baki ya faɗa ba wane shi kuma ɗabi'a su roƙo yake yi shi ma ba shi wa amma sa'ila falatan har akwai waɗanda kuma la yas'aluna nasa ilhafa su ma qur'ani ya kawo su ɗabi'ar mutumin ƙwarai shine wanda yake kulawa da hakkin yan uwansa na jini da kuma na musulunci yana taimakon su ko sun tambaye shi ko ba su tambaye shi ba matukar Allah ya hore maka ka sani kai ma fa Allah ne ya baka in ka ba wani kuma zai dada ƙara mani haka dukiya take haka arziki yake duk wanda ya samu ya ɓoye ya yi ta ci shi shi kaɗai to yana rage wa kansa alherin da Allah zai ƙaro masa ne gaba wanda kuma ya samu ya yi ta bayarwa yana bayarwa to yana ƙara wa kansa ƙofofin samu ne don shi Allah yakan baka ba dan halinka ba dan ka ba wani sai ya baka amma dan a karan kanka ne sai ya iya baka amma tunda ka taimake wani shi ma sai taimake ka wannan yana da kyau mu kula da shi a cikin haƙƙokin mu na ƴan uwantaka abu na biyu lalle abin da zai samar da zaman lafiya a cikin mu shine mutum ya rinka kame bakinsa akan ambatan aibu da laifuka na ɗan uwansa a gabansa ko bayan baya nan kada ya zama kana da ɗabi'ar kullum kai neman laifin ɗan uwanka kake ka yada ya gane cewa in dai kana guri sai ka ci mutuncinsa to ka rusa zumunci tsakanin ku kuma ba zai taɓa son ka ba ba zai taɓa gaunar ka ba haka kuma duk wanda ya fahimci idan baya nan kana yi da shi kana faɗan laifukansa ko da kuwa yana da laifin shari'a ne ta ce ba cewa aka yi ka je kai ta yaɗa laifin mutum ba eh tsakaninsa da Allah ne amma kai waye wakilta ka je aikin ka ne wa'azi ne ka je kai ta faɗan laifinsa kana kiran sunansa kana cewa yana kaza yana kaza to daga yawa daga cikin abin da yake rusa zumunci a tsakanin mu kenan mutum ya sa dan uwansa a gaba kamar shine mala'ikan da aka hada shi da shi su dinga rayuwa bai da kyau ba daidai bane ba mutunci bane ba kima bane ka daina ambaton aibun dan uwanka ko yana nan ko baya nan sai abin da shari'a ta baka dama kuma ka yi shi da maslaha ka yi shi don neman gyara raddi ga ɗan uwa me da martani a ɗabi'ar ɗan adam ko ɗanka ne da ka haifa baya so in yayi abu ka maida masa martani to wanda yake so ya zama lafiya da mutane to ka daina ɗaukan ɗabi'ar da ɗan uwanka yayi abu sai ka mayar masa da martani ko baka zage shi ba ko baka ci mutuncinsa ba in ya gane cewa kai kullun yau in yayi abu kana maida masa martani to ka ja layi tsakaninka da shi sai ka gaba a zumunci dan shari'ar ai ba dorawa ta yi ce dole dole sai ka sa shi a gaba shi kadai ne mutum shi kadai ne mai magana sai ka lura da yan uwantaka sai ka lura da kusanci sai ka lura da zumunci wani lokacin ma ba kai zaka yi maradin wani zaka sa yayi bukata dai ya gyara ko ba ka wani to yana da kyau mu kula wasu abubuwa ne masu muhimmanci da muke mantawa da su musu da jayayya a tsakanin yan uwa yana zubar da mutuncin juna sannan kuma yana kulla gaba da kiyayya a tsakani ka daina yawan musu yawan musu yana zubar da kima ka'idar mutane ka daina yawan jayayya a kasuwa jayayya a masallaci jayayya kai duk inda ka zauna sai ka yi musu da wasu me yasa ba hali ne mai kyau ba da ka yi magana wani ya ja ka ce a to shikenan ka gama ya dole sai ya gane ni wa ma arsalnaka alaihim wakila wa ma arsalnaka alaihim hafiza ka faɗa ya yadda shi kenan bai yadda babar masa ai ma ai ta tafka musu wani lokacin sai an cire babban riga sai an fara dokuwa saboda musu shi yasa malamai suka hana duk wanda a cikin littafin musulunci na ɗaukan ku su zan yi muku bayani saboda haka magabata suka rayu lalle dan uwa ya yi ƙoƙari ya kiyaye sirrin dan uwansa duk abin da ka san asiri ne na wani baya so a bayyana to da Allah kar ka bayyana shi ko da ku bayan kun samu saɓani da shi alal muslimi an yaktuma sirra akhihi walau ba'da al-khati'a yana kan musulmi ya suturce sirrin dan uwansa ko da bayan ba zumunci tsakanin ku ko kun yi baran-baran karka je ka zauna kana tona asirin dan uwanka ka rufe kar ka rinka faɗan sirrinsa ko dukiyar da ya mallaka ko wata matsala da yake da ita ta iyalinsa ko wata damuwa da yake da shi da shi da ‘ya'yansa ko wani abu da baya so a sani to kar a ji a bakinka idan ya zama kana da wannan ɗabi'a duk wanda zai sirri da kai ya ji maganar da aka yi sirri sai ya ji ka fasa ta to gudun ka za a yi ka fahimce ni da kai nake ina koya maka wato siyasar zamantakewa ne da mutane kar ka rinka ɗaukar sirrin mutane kana yaɗawa duk wanda ya shiga ɗaki ya rufe ɗaki ya gaya maka abu a ɓoye to in ya ji maganar nan a bakin wani ya sani kwakwalwarsa za ta gaya mai duk duniya ba wanda na yi maganar nan da shi in ba wani ba kenan wani bai da amana kenan wani bai da sirri to daga nan duk abin da ya zo na alheri na sirri da zai gaya maka ba ka kiyaye wannan ba sai ka bada ko kwabo ba kyauta na maka fi sabilillahi dan ka zama mai mutunci ka zama mai daraja a cikin mutane sannan kuma yana daga cikin siyasar zamantakewa ka daina sukan masoyin wani a gaban shi duk wanda ka san yana son wance to kar ka zagi wancan a gabansa kamar misali yana son malaminsa ka daina sukan malaminsa a gabansa yana su yana son matarsa ka daina zuwa koda matan nan ta sa kanwarka ne ko yarka ne ko yar uwarka ne kana sukanta a gaban shi kamar ƴaƴansa ka zo gaban mutum kana zagin ƴaƴansa a gabansa kana ɓata ‘ya'yansa a gabansa ko da ku yaran masu laifin ne sai dai kai siyasa ka ce ai yara sai haƙuri a yi ƙoƙari a ja musu hankali a ja musu kunne su rinka gyara abubuwa ai suna ƙoƙari ma ai yaran kana ƙoƙari ma to zai ji daɗi ya san akwai laifin amma ba kana nuna masa hasada ce ko ƙiyayya kana sukan masoyinsa a gabansa ba suka ce wala yaqdah bi ahbabihi wa ali wa auladihi li'anna zalika yuzihi ka daina sukan mutum a cikin masoyansa kana son shi ko wani yana son wani kuma ka zo kana sukan masoyinsa yanzu wani zai ce wallahi in ka taba mun wani da ka taba mun wani wanda ka taba wani na idan soyayyar ta makance zai iya cewa da ka taba wani a gabana wanda ka zagi babana akwai masu faɗan irin wannan to wannan yana nuna maka shi ɗabi'ar ɗan adam da yadda Allah ya yi shi baya so ana sukan masoyinsa a gabansa ina gaya maka siyasar zamantakewa ne da malamai suka koya mana sai dai wataƙila ka bi hanyar da za ka bi ka samar da gyara ba wannan hanyar ba al'afu an zallati kau da kai akan kurakuran mutum jama'a manzo Allah ya ce kullu bani adama khata duk wani dan adam mai kuskure ne wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alheri a cikin masu kuskure to masu tuba kenan ni mai laifi ne kai ma mai laifi ne ke ma mai laifi ne su ma masu laifi ne mu ma masu laifi ne to yaya mutum zai zama kai kullun neman laifin mutane kake ka soke su akan su kuma baka yin abuwa an taba rayuwa baka yi abuwa ba kai in ba a yafewa kai ka zo inda kake to ka zama mai afuwa in an maka kuskure idan wani ya maka ba daidai ba yafe masa ko ya nemi yafiyar ko bai nema ba yi masa abuwa matarka ce ta wani ‘ya'yanka ne na gida yaranka ne abokanan kasuwancinka ne almajiranka ne ɗalibanka ne kai shugaba ne gwamna ne shugaban ƙasa ne minista ne kaji wani ya yi kuskure ya zazzage ka wataƙila zuwa aka aka gaya mai maganar banza aka ce ga dubu goma ka ce masara sai ne zazzage ka daga baya kuma wani ya zo ya ce abin da ka faɗa akan wannan na fa ba haka bane mu a garinmu ya mana kaza ya mana kaza kuma kai ma akwai taimakon da ya ce ma a baka wani ne ya ci ne subhanallah to kaga zai ji cewa yayi kuskure wallahi malam da yawa mukan yi wa ƴan uwanmu kuskure sai daga baya mu zo mu gane da mun sani da ba mu yi ba to mu rinka zaman cewa masu al'afu aniz zallati mu rinka kawar da kai muna afuwa akan kuskure da tuntube da mutum yake ibn mubarak yana cewa shi kullun almu'min yatlubu alma'azir mu'mini kullun in an yi masa ba daidai ba sai yayi kokarin neman maka uzuri ka ji ɗabi'ar mu'mini in ji abdullahi bin mubarak ana masa abu in dai mumini ne kafin yayi fada da kai kafin yayi fushi da kai sai yayi tunani a a wane ko dai kaza ne ko dai zuga shi akai kai wane ba ra'ayinsa bane ko dai yana cikin fushi ne wane ya mun kaza ranar ya ci mutunci na a gaban mutane kai na sani ba mamaki matarsa ce ta bata masa rai ba mamaki ya je karban bashinsa ne a wani guri ba a biya shi ba ya zo na haukan tsini mumini kullum yana neman wa dan uwansa uzuri akan abin da aka yi maka ka rufe ido kawai da an yi maka laifi ka ce kawai an yi kuma mun rinka gaba da wani yace al munafiq yatlubu zallat amma munafiki kullum tuntuɓin ka yake nema munafiki ne mai neman tuntuɓe kullum diddigi yake nema yaya zaka bata masa ya ci mutuncinka wannan ɗabi'a ce ta munafikai ya kamata lalle mu kiyaye wannan kuma yana da kyau ga mutum ya yi ƙoƙari ya daina munanta zato ga ɗan uwansa malamai suka ce munanta zato ga ɗan uwa yakan sa kai ta bincike akan mutum irin binciken da yake a tajassusul manhiyu anhu irin binciken da aka hana kai kamar qur'ani yace wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wala tajassasu binciken da ba a so binciken bin diddigi akan ɗan uwanka nema kake sai ka gane shigansa da fitansa yau Allah ya jarraba mutane da wata masifa wallahi al'umma mutuba wai idan kaga wani yana ci yana sha wai sai ka gano ina yake samun kuɗi yana ci yana sha wai idan kaga wani ya canja shadda ya zo masallaci wai sai ka bincika wai wani ina yake samun kuɗi ne wai in kaga wani ya canja babur wai kana baka iya bacci sai ka bincika ina samu kuɗi ya canja mashin wai yau baka iya bacci dan makocinka ya canja fenti kana bakin ciki baka iya rayuwa saboda dan uwanka ya ci gaba ka ɓata rayuwarka ka yi asara ka jefa wa kanka bala'i bakin ciki za ka yi ta gani don ku dole sai wani ya ci gaba dole sai wani ya ɗaukaka dole sai wani ya zama babba ko kana so ko ba ka so yaya za ka rinka damuwa saboda wani ya samu ɗaukaka kai ma ka nema a wajen Allah to damuwar mu yau yau ta kai ga in Allah rufa maka asiri sai dai ka tsuguna ka boye yau an kai ga fenti baka isa kai a anguwar ku a gidanka ba sai dai kai fenti a ciki a waje sai dai ka shafa siminti saboda kana jin tsoron bala'in makoci kana jin tsoron bala'in yan uwa kana jin tsoron yan sa ido da yan bincike idan yau kana da wadata sai ka boye wadatar in kana da kudin hawa motar miliyan biyu dole wai sai dai ka hakura ka wata dari bakwai da hamsin idan kana da ikon ka saka shadda ta naira dubu ashirin dole wai sai dai ka je ka sa shadda naira dubu bakwai da dari biyar saboda bala'in sa ido da yan uwa suke wannan kuma addini ne wannan kuma ɗabi'a ce wannan kuma ibada ne ku daina sa ido akan rayuwar mutane ku daina sa ido akan rayuwar mutane ku daina bincike akan mutane ku daina neman aibin mutane ku daina neman gano sirrikan mutane wani a ina yake aiki ina ruwanka da inda yake aiki wani wai ina yake samun kuɗi to ina ruwanka da inda yake samun kuɗi Allah ya turo ka ne sai ka gane inda wani yake samun kuɗi wani ya aka ya ƙara aure a'a Allah ne ya turo ka sai ka gane me sai ya ƙara aure la ilaha illallah wai malam wani me sana'ar sa ne ni fa daga baya fita amma ina ga yana canja riga ala wani ya canja mota wai mai aikin sa ne ni fa sai na gane wa ya sa ka kuma arsalnaka alaihim hafiza kuma arsalnaka alaihim wakila ku gyara waɗannan ɗabi'u don ku zauna lafiya da ku da yan uwanku duk wanda ya gane wani ya sa shi a gaba yana bibiyar sa ba za ka zauna lafiya da shi ba zai ji haushinka kai ma kuma za ka ji bakin ciki wallahi yau ta kai ga malam wani in ka wuce ta gabansa ba zai iya bacci ba saboda zai shiga damuwa me yasa wani ya samu kaza to daga nan hasada da ainihin wato bakin ciki yake shiga a tsakanin mu mu kiyaye in Allah ya rufa wani asiri kai ma ka roki wannan Allah ya rufa maka me a ciki kudin sata yake yi ba ruwanka fashi da makami yake yi ina ruwanka albashin sai ya samu ƙari ina ruwanka wai yau har bibiya ake a gane nawa wani yake ɗauka albashi ai albashinsa kaza ne to ya yake yin aikin kaza ai aikinsa a kasuwarsa duka duka kaza to ka sani ko yana da wani kasuwancin da baka sani ba ka sani ko wani yana taimakonsa ga imamu maliku nan waye san sana'arsa a garin madina amma yana rayuwa ka taba ganin sa a kasuwa ka taba ga maliku ya kasa kaya ya yake rayuwa abokinsa ne Lays ibn Sa'd al-Misri yake aiko masa da tallafi duk wata abinda zai saka riga ya ciyar da iyalinsa sai maliku ya faɗa a lasfika cewa ga wani yake taimaka mini nawa ne mutanen da suke rayuwa ba su da kasuwa ba su da gona amma suna da wanda ya dauki nauyin su a wani wuri tunda ku kun kasa taimakon sa to ya samu ne yana turo mai taimako to sai ya zo ya gaya muku mu gyara halin mu mu gyara ɗabi'un mu ya ku yan uwana daga cikin abubuwa masu muhimmanci ibnu qudama yake cewa yana cikin mafi karancin hakkin yan uwantaka ga dan uwanka shine kai masa mu'amala da irin abin da yake so kuma kai ma kai masa mu'amala abin da kake so manzo Allah yake cewa kai wa dan uwanka mu'amala irin abin da kake so a maka kai ma kai masa ba na so a zage ni to ni ma kana zage wani ban so a min tsawa to ni ma kana yi wani tsawa ba na so a wulakanta ni to ni ma kana rena kana wulakanta wani ni ba na so a rena ni to ni ma kana rena wani ba ka so a yi da kai to kama kai kai da wani ba ka so a taba mutuncin gidanka to kar ka taba mutuncin gidan wani shikenan filan salama salama malam ka duba ta ka'ida mai sauki to amma matsalar shine sai mutum ya take laifinsa sai ya laifinsa bai taka ya hauye saba sai ya leko na wani yana fada yaya aka yi haka mu gyara mu'amala daga cikin abin da ke damun mu ya koyan uwana yau shine mu'amala mu'amala da zamantakewa wanda ya kamata mu rinka yin kudubobi akan irin waɗannan abubuwa imam ibnu qudama yana cewa lalle a cikin abubuwa mafi wato mafi tsanani da suke kawo kiyayya da kullata da hasada tsakanin ƴan uwa shine yin musu da ainihin wato jayayya a tsakani kullun dan uwanka in yayi abu sai ka musanta shi yace duk wanda yake musu dan uwansa yana tozarta dan uwansa ne kuma ya nuna wawa ne shi ya nuna kuma yana da wauta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace ga wasu abubuwa guda uku da ya kamata ka kula da su wanda za su taimaka maka wajen son dan uwanka ku yi soyayya sosai a tsakani ba za ku yi fada da juna ba kuma Allah ya so ku yace su sallima alaihi idza laqitahu kana haduwa da dan uwa kace assalamu alaikum jama'a ba sallama kadai aka ce ayi ba a kai sallama kuma da sakin fuska dan annabi ne ya faɗa ce wa an talqa akhaka biwajhin taliq ka gamu da dan uwanka da sakakkiyar fuska amma ka zo assalamu alaikum ka turbune fuska a assalamu alaikum ko da ku lokacin matarka ta mare ka da zaka fito daga gida assalamu alaikum dan uwa kana bushasha ko da lokacin an maka mutuwa a gidanka to irin wannan sallamar ita ake bukata ba mutum ya zaina maka sallamar dole baya son ka ba ba irin wannan ba at-taslima al-bushasha tare da sakin fuska abu na biyu Umar ibn Khattab yake cewa wato wasi alahu fil majalis idan dan uwanka yazo wurin zama dan buda masa amma mu yanzu ya ake babu kewa ake in mutum yazo zama sai babu ke haka me yasa saboda kan dan uwansa shi yasa muke ta faɗa da juna ba mu gane ba na rantse maka da Allah ko a mota ka zo wucewa wani yazo yana sauri ya sa trafficator zai kwana sai ka dan dakata sai ka ce bismillah bismillah sai kaga ya daga ma hannu ya ji daɗi ko bai yi ma magana ba sai ya ji daɗi a to ashe kai ma me yasa ba za ka yi wani ba san ana so a yi maka ashe akwai hanyar da ake samun yan uwantaka tsakani ba sai an biya kuɗi ba ballantana mutum ya zo wurin zama ko na taron siyasa ko a kasuwa ko a masallaci za ka iya dan matsawa ka bashi guri ka zo ka zauna ka ajiye qur'ani a can ka jefa hularka ka hada da tarbi kai dai ka kama wuri uku hudu ina yan uwantaka a cikin nan kuma kai ustaz ne wai ana wazi kana kabbara ƙarya kake wallahi ma inda ka kowa ba ni na faɗa ba Umar ne ce wa an tuwasi alahu fil majalis ya ayyuha alladhina amanu idza qila lakum tabassahu fil majalis fabsahu yaftahi Allahu lakum wa idza qila inshudu fansudu yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat alaysa hadhihi al-aya qur'aniyya wannan ba aya qur'ani bane yau ya ayyuha alladhina amanu idza qila lakum tabassahu fil majalis fabsahu ne ma ake a ce an goge ta ba ta yi a ko'ina ne ku duk wanda ya zauna guri baya so dan uwansa ya zo ya matsayi shi takura masa to addini ne shari'a ne ka buɗa wa ɗan uwanka ya zauna sannan ya ce kai masa ka kira shi da sunan da yake so daga cikin hakoki masu kyau masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su ɗan uwa shi ne yi wa ɗan uwa addu'a yana raye da bayan ya mutu har yana raye kai mai addu'a wannan ɗan uwan fa na jini da ɗan uwan da ɗan uwan musulunci baya nan kai masa addu'a Allah ka gafarta wa ne Allah ka taimake wa ne ba sai ya mutu ba Allah taimake wa ne akan kasuwancinsa Allah wani bai da lafiya ka bashi bukatarsa Allah ka taimake shi kai masa kaza wannan yana da kyau sannan bayan ya mutu ma wannan kan min babi aula ya zo a riwaya Abu Darda'i kun san Abu Darda'i radiyallahu ta'ala anhu da daddare in ya tashi yana yin sallah sai ya rinka yi wa mutane addu'a sai ya rinka kiran sunan su ya Allah wane ka taimake shi ga masa kaza wane shi Abu Darda shi baya ma cewa ƴan uwana sai ya kira suna in ya gaji da kiran suna sai sai addu'a ta gaba daya malam yau wani irin dan uwa ne kake son sa da zaka kira shi a kiyamul layli wani irin dan uwa ne yau zaka yi masa addu'a ka kira shi a cikin sujjada Umar ibn Ahmad ibn Hanbal Allah ya yi masa rahama kullun dare yakan ware mutum shida yi musu addu'a a sallarsa ta da lokacin da Allah yake karban addu'o'in bayi ya daga hannu yana ta yin addu'a yana roƙon masa Allah wanda yake wa dan uwansa addu'a kuma bayan ya mutu to ga abin da nasi ya zo Hurais Amr bin Hurais yake cewa duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a bayan ya mutu mala'ika yakan zo ya dauki wannan addu'a ya kai ta gindin kabarin wanda ka masa addu'a sai ce ya mu abucin wannan kabari ga wata kyauta da dan uwanka ya maka wani yace a kawo maka Allahu akbar baka ji me na cewa Amr bin Hurais yace duk wanda yayi wa dan uwansa addu'a bayan ya mutu za a dauki addu'an mala'ikan zai dauki addu'ar ya kai kabarin mutumin ya ce wane ma'abucin wannan kabari ya kai bako a cikin wannan guri ga kyauta da dan uwanka yace a kawo maka ya maka addu'a a duniya dan uwanka wane kenan ko bayan mutum ya mutu yana amfanuwa da dan uwansa musulmi ashe yan uwantakan ba sai a gaba ga da gaba ba ba sai da ido da ido ba la ilaha illallah yan uwana mu kiyaye abubuwa kamar haka daga ƙarshe kar ka ɗora wa ɗan uwanka nauyi bayan lokacin da yake taimaka maka yana cikin hakkin ɗan uwanka ka ɗora mai nauyin da ba zai iya ba wato abin da ke faruwa yau shine an ce a taimaki yan uwa eh to duk ɗan wanda kuma ka bashi taimako to duk lokacin da ya shiga larura kuma sai ya dawo maka shine larura yan uwa matsalar su ba ka bashi zakka ba to baɗi ma fa alƙawari ne zai rubuta alaji ina zakata kaji yake ce Allah ne ya rubuta cewa kullu ce ka bashi idan ka taimaki mutum da dubu ashirin dubu talatin to gobe ma fa dawowa zai to shi yasa wasu ba sa son su baka taimakon ka sani ba kai ɗaya bane mabukaci in yau ya baka gobe bai baka ba ya bawa wani to abin da yake damun yan uwa yau idan mutum ya ba wani taimako sai ya mai da kai shikenan in ka ba shinkafa da tasa ta ƙare sai wani shinkafan nan fa ta ƙare idan ka bashi riga sai ta rigar da ka bani nan fata mutu duk abin da ka masa ya dawo ku zama wayayyu ku zama masu kawaici ku zama masu lura da sani ya kamata ko babanka ne ya baka yau gobe ya baka jibi kuma sai ka dan kau da kai ya bawa yayanka ai kokarinka ya za ka mai da mutum ka zama kamar wata rijiya rijiya ce kullum sai an ji an ɗebe ta ni rijiya ne dan na baka yau gobe sai ka sake dawowa kuma abin mamaki idan ka jera shekaru kana ba mutum taimako duk ran da ya zo baka bashi ba ka zama abokin gaba sai yana wani shi iska mutanen banza da da yana da imani amma yanzu yana ba wa da shikenan yanzu zai ce ba dan iska zai ce ma mutumin banza saboda ya zo da bukatar sa baka bashi ba shi zai ciyar da kai shi zai dauki nauyin ka to ku gyara wannan malamai ne suka ce adamu taklif tarku taklif kai kar ka dora mutum takallifanci kar ka dora mai abin da ba zai iya yi ba ina fata ana fahimta ko abin da zai tsananta mai ko ka zo kawai da ganin rigar mutum sai ka ɗauka yana da kuɗi yanzu an ce muku riga ita ce kuɗi na wallahi to wataƙila sadaka wani ba shi an ce maka kaza shi ne waye gaya maka sirri ne wannan yau rufin asirin nan sirri ne to akwai waɗanda za su mu'amalance ka da zahiri ban san baɗinin ba wataƙila bashi kake zuwa ka ciyo ka yi wataƙila ana bin ka bashi a iyalinka a shagon makota baka biya ba amma dan uwanka kanin mahaifiyarka ya zo ya ce baka da mutunci baka mai taimako ku daina auna mutane da zahiri ku yi abin da kuka tabbatar ba mamaki wallahi bai da shi wani zai wanka ya saka babbar riga ya saka turare ya zo masallaci yana muzurai amma wallahi tallahi kafin ya taho sai da ya ciyo bashin dubu sha biyar da ɗari uku ana bin sa bashi Taka dan kaga mutum a zahiri haka ba a cewa kaza in mota yake ka sani ko wani yayanka ne aiko masa daga Lagos in gida ne ka sani ko wataƙila na haya ne in ka zane komai zai iya faruwa a irin wannan zamani ku daina yin takallifanci kuna ɗora mutane abin da ba za su iya da ƙarshe ina maka wasiya ya kai dan uwana ka kula da waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ɗaya daga cikin su shine ka zamanto kullum ana samun ka ba tare da girman kai ba abu na biyu ka zama mai tawazu'i amma kuma tawazu'in ka ga kankan da kai ka san akwai masu tawazu shi tawazu sai zama ya kaskantar da kansa har ya je ya rinka abin da tozartar da kai ne wannan kuma ba addini bane tatawaza min ghairi zulla kai tawazu kaka wulakanta kanka dan an ce kai tawazu ba yake nufin kuma a wulakanta ka a tozanta ka a tattaka ka a wuce ba ba shi ake nufi ba sannan kuma ka rinka haduwa da abokinka abokin gaba da maki da masoyi gabaki daya da fuska guda daya kai hakuri ko da mutum baya son ka an ka da shi assalamu alaikum ina gajiya ka dai masa wannan dariya saboda ka raye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce idan ana zama a cikin mutane akwai abubuwan da ake kiyayewa don suna zubar da mutunci amma mutane da yawa ba sani ba na farko yawan motsa yawan wato wato balle dan yatsa irin kas bas ana zance da kai kana bas bas bas bas bas wannan aibu ne kaga duk ba mu sani ba yawanci kana zaune cikin mutane kana bas bas bas bas bas ko kuma ka rinka hada yatsu haka tashbikul asabe shi ma duk wannan aibu ne haka malaman suka faɗa da wanda yake yawan sa hannunsa a hanci bihibi ne ana zance ya kwakulo haka ana kallo ina in kai haka kai kwakulo hancin ka ta sono ina zaka saka rigar ka zaka goge ko a kafe ɗin mutane ba a son ana zama da mutane kana yawan saka hannu a hanci aibu ne wai yanzu muna magana ne akan yan uwantaka da tsare mutunci haka malamai suka faɗa dan ba lokaci da sai in karanta muku da larabci ai kuma kun ji larabcin na faɗa a cikin hudu ba dan haka kuskure ne wannan sannan kuma yawan tofar da yawo bini bini ana magana ka to ana zance bini bini ka tofar da yawo haba malam ai mu ne gare ka ka daina in baka da lafiya ka nemi uzuri ka ce jama'a ina yar mura ka zo da dan tsumman ka da hankicin ka in zaka yi tari sai ka juya haka kop kop kop amma kana cikin mutane ka ta kawo atishawa ka jika mutum goma sha biyar anan ka ta kawo ka dala atishawa ka abba malam bai da kyau kazanta ce da wulakan kanta kai haka hamma bini bini ana hira wallahi kana bude baki kana hamma shi ma wannan aihu ne ku yi hakuri karatu ne yawanci mutane suna wannan amma amma ba su sani ba in za ka yi hamma manzo Allah ya ce wal yakzimu mustafa ka rike hamma din ka zo annabi cewa in ta zo ka rike ta haka ka rike ta in za ka yi atishawa sababbin rigar ka rufe ko ma gefe in za ka yi kaki kar ka yi kakin a cikin mutane ka sai ka ɗebe shi wai ka kai waje a haƙura da kakin sai ka je wajen sai kai ka sai ka zuba ka binne shi kuma ka daina yin kaki kana barin sa a fili za ka cutar da kanka cutar da wani saboda ƙwayoyin cuta yanzu wani sai zo masallaci yana mura ka sai fitar da koriyar majina sai zube maka ita a gefen takalminka kana zuwa sai ka ɗebe ta da ka tafi sai ka kai ta kofar daki daga nan sai ka ji kai ma an kai ka mura dan uwanka ne zuba maka ku daina irin wannan bayi da kyau sannan kuma yawan waiwaye ana magana kana zaune da mutane ka waiwaya bini bini ana hira sai an ka waiwaya za a ce wannan lafiya kuwa to ba a so kasratul iltifat inda alhadith ma nas yawan waiwaye duk da wanda wace ce waiwaye adan tafiya ba irin wannan waiwayen ake faɗa ba duk wanda yake zaune cikin mutane ya daina yawan waiwaye da sauransu sannan kuma ka daina ainihin wasa in kana gaban manyan mutane kana gaban malami ko kana gaban sarki sai ka ta wasa ka tsokaliwa ne ka taba hularwa ne ka zunguriwa ne babban mutum kana zaune da shi kana wasa kana gaban sarki kana wasa kana gaban babban malami kana wasa in kai mai wasa ne kana da yawan wargi kuma kun san me duk mai yawan yi wa mutane wasa rena shi ake dan wata wanda ce ka dalla ba ni ba na son wasan nan da Allah kaga mutuncin ka ya zuba to ba a san kasaratul mudahaba musamman a gaban mutane sannan kuma duk wanda yake mu'amala da babban mutum ya daina yaɗa sirrinsa yanzu wani babba zai kira ka yana sirrinka babban mai kuɗi babban mai mulki babban attajiri babban malami ya yarda da kai yana zama da kai sai rika gaya ma sirri to kar ka rinka ɗiban sirrin manyan mutane kana yada a titi duk lokacin da wani babba ya gaya maka magana ta asiri sai ya ji ta a waje to shikenan mutuncinka ya zuba da ƙarshe kuma ina maka wasiya ka ji tsoron Allah ka kyautata wa iyalinka kar ka zama mai kunci kar ka zama mai fada kar ka zama mai tozarta iyalinka Allah ya ce walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah